أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ƙara kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro yau muna 23 ga watan jimadal akhira shekara 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2024 miladiya ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a duk ranar yau wato ranar juma'a muna kasancewa tare da malaminmu sheik abdulmalik a irin daidai wannan lokaci na karfe tara na safe zuwa karfe goma domin tattauna mana wato abubuwan da ya shafi rayuwarmu ta addininmu na musulunci da kuma rayuwarmu ta yau da gobe a wancan sati ko kuma satuttuka da suka gabata an gabatar da maudu'ai daban-daban a yau bi izinillahi ta'ala malam zai wato shiga cikin maudu'i wanda aka yi masa take da al-isti'mar ta'rifuhu anwa'uhu wa asbabuhu wa ahdafuhu wa atharuhu na zaune bai gagari wake wato an fara saka wannan ina ga maudu'in mala misali ko zai kai a yawan gama du'i sai dai shekara mai zuwa in akwai rayuwa saboda gaskiya dama tun kafin ma wannan lokaci ai mun yi ta faɗa cewa wannan mun bar shi ne har zuwa ƙarshe saboda maudu'i ne wanda yana da faɗi kwarai da gaske kuma ya shafi rayuwarmu da ta gabata mana tarihin rayuwarmu da kuma halin da muke ciki a yau da kuma yadda ya kamata mu fuskanci gaba kenan kaga maudu'in ba karami bane kwarai da gaske muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya malam jagoranci a cikin duk abin da zai faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai waɗanda suke kallon mu a cikin ƙasa da wajen ƙasa na kusa da na nesa ko ba ka ba ko muke maza da mata kai har mutane da aljanu suna aljanu suna sauraron mu muna muku gaisuwa ta addinin musulunci bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma wato sahabbansa gaba ɗaya da alayensa wanda suka yi imani da shi da kuma wanda suka fi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe yau mun shigo cikin maudu'in mu wanda yake maudu'i ne mun yi ta alƙawalin za mu yi shi to sai muka ga cewa idan ma muka yi wasa saboda waɗansu maudu'ai da suke gittowa ba za mu iya wannan maudu'in ba sai muka ga ya kamata a dakatas daga nan saboda halin da ake ciki ya dace da wannan maudu'i kuma maudu'i ne wanda ya shafi dukkan bangarori na rayuwa wannan shine maudu'in mu na yau malam sunansa mun ka ce al-istimar ko ni ake nufi da al-istimar shine ta'rifuhu da shi za a fara sannan anwa'uhu shin shi wannan al-istimar ya kasu kashi nawa sannan kuma asbabuhu ko dawafi'uhu kasan malaman zamani sai suna cewa dawafi' dawafi' larabci na zamani daga dafa'a ne abin da ya tunkuda sabab kuma abin da ya sababar da abu na'am to ana iya cewa kuma eh, ta'lilatuhu Na'am.
domin ta'lil shine dalilan da suka sa aka yi abu na'am sannan kuma da ahdafuhu ya an ce ahdaf na'am kamar burace-burace abubuwan da ake son a cimma a cikin shi wannan istimarkin na'am da kuma atharuhu to kuma na cikin athar tasirinsa na'am tasirinsa a jiya na'am tasirinsa a yau tasirinsa a ɓangaren addini tasirinsa a ɓangaren jagoranci da siyasa Na'am.
tasirinsa game da jagoranci na gargajiya Na'am.
tasirinsa a cikin addini tasirinsa a cikin wato rarrabe ƙasashe geografiya kenan tasirinsa a cikin ilimin tarihi tasirinsa a cikin tarbiyya tasirinsa a cikin kafafen yada labarai Na'am.
tasirinsa a cikin tsaro tasirinsa a ɓangaren shari'a tasirinsa a zamantakewa tasirinsa a tattalin arziki kai a takaici tasirinsa game da abubuwa daban-daban kenan kaga zancen a ce wanga maudu'i a kare shi cikin dan lokaci kaɗan abu ne wanda ba zai yiwa ba na dan ba da eh, haske ne saboda mutane su fahimci wato abin da ke ciki tasirinsa game da arziki- eh, arzikin da ke- ma- ma'adanai da ke karkashin ƙasa tasirinsa game da sararin samaniya duka waɗannan abubuwan duka ya shafe su to kaga ka ce kawai ka zo kai minti uku ko minti ashirin ka tashi a'a shi karatu yana da kyau ka gane kofa sannan ka gane ɗaki nawa a cikin gida to kaga sai maka sauki amma in kawai kofa guda ka sani kaga an kare da kai ina fata ana fahimtar ta wannan shine nake kira zuwa ga ɗaliban ilimi Na'am.
yan uwana mu rinka gane yadda ake faɗaɗa matsaloli na ilimi na'am ba wai ka fara da'awa ba in ya zamanto babu hanyoyin faɗaɗa ilimi sai ka iske da'awar ka ta takaita Na'am.
ina fata ana fahimta ta Allah ya taimake mu amin malam To, yanzu za mu fara da al-istimar. Kuma haka nan bane. Kalima ta al-istimar sai mun bi ta tiriyan tiriyan.
na'am malam Ko ba haka ba, mu bi ta ɗai bayan ɗaya. Kalima ta al mun san wato ana kawo ta ne littarifi.
na'am Kalima ta al al kaga in anka ce baitun na'am gida. Albaitu gida ne sananne.
na'am To in an ka ce istimar shi ko nan kalima biyu ce in muka cire al tunda in muka ce al istimar to muna iya cire al mu ce istimar na'am to shi istimar kin nan kalima ce guda biyu akwai kalima ta alif da sinun da ta'un na'am akwai kuma kalima ta ainun da mimun da ra'un na'am ko ba haka ba Haka.
kaga wato alifun da sinun da ta'un kuma ce hamza hamzatul wasli dan kan mu ce alifun wani ya ce an tabka kuskure na'am kamar hamzatu waslin in muka ɗauke ta wato da ita da sinun da ta'un haruffa ne waɗanda a larabci ana ƙara su hurufun ziyada Na'am.
waɗanda wasu malaman sarfi suke kira sa antumuniha ko ba haka ba haruffan da ake ƙarawa kenan da sinun har zuwa sa antumuniha sai ka kilga su harafi goma na su ne asalin haruffan ziyada tana yawan lokacin a ƙara wani harafin ba su ba amma ba shine aruffa na asali waɗanda ake yin ziyada sai zama to kenan duk wani harafi wanda an ka ƙara bai cikin sa antumuniha wannan ziyada ce shaza na'am mun fahimci wannan to suna nufin mafi fitowa daga cikin ma'anonin alifun da sinun da Na'am.
ta'un shine at-talabu kaga in an ka ce ghafara ya gafarta mishi ko ba kadan bane istaghfara ya nemi a gafarta mishi Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum kaga istaghfir lahum ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka neman musu gafara an gane ko kaga gafara ya gafarta amma saboda sinun da ta'un da alif da sinun da ta'un ko mu ce hamzatu waslin da sinun da ta'un sai ta nuna at-talab amma wannan ba shi kadai ne ma'anar da take dauka ba na'am sai ka koma cikin littattafai na sarf da suka yi bayanin wato ma'anil abniya wato sai kaga ashe alifun da sinun da ta'un tana daukan ma'ana fiye da goma an gane ko kadiba cikin wata masters da aka yi misali ne zan bayar masters da aka yi a jami'a ina ganin ban manta ba jami'a ta dan fodiyo da take sokoto akan littafin eh, Sheikh Al-Allama As-Sudani eh, Allamatu As-Sudani Sheikh Abd- Abdullah bin Fodiyo kanin Sheikh Islam eh, Sheikh Uthman bin Fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin Hisnur Rasin alfiya ce yayi fi ilmi tasrif baiti dubu ne cikin ilmin sarf to wanda ya tahqiqin yayi bincike kan wannan da ya zo a cikin wannan eh, babin sai ya kawo alifin da sinu da ta'un tana ba da ma'ana fiye da goma sai ya kawo su ya jero su Na'am.
to kaga ba wai wannan littafin ba kuma kadai duk littattafan da suka yi bayani kan ma'anil abniya zaka ga duk fi'ilin da ya kara da alifun da sinun da ta'un akwai ma'anonin da yake dauka to amma da ta fito a fili shine at-talab na'am kaga fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa aka sanya ma tambaya suna al-istifham neman fahimta ina fatan mun fahimta Na'am.
mun gane wannan da kyau ko to kenan da muka samu alifin da sinu da ta'un sauran bangare guda na karshe shine istimar shi ko istimar kenan daga al'umru ne alif kenan ƙara ta akai saboda masdar ne na istamara yasta'miru isti'maran istaghfara yastaghfiru istighfaran ista'mala yasta'miru isti- eh, isti'malan istakhdama yastakhdimu istikhdaman haka ne suke tafiya dama duk fi'ilin da ya wuce harafi uku auzanuhu qiyasiyya as-sulasi kuma ba'du auzanihi sima'iyya wa ba'daha ya a'a eh, ba qiyasiyya ba eh, abin da suke cewa taqribiyya Mm, taqribiyya ala ayyati hal na'am shi ko al'umru da ainun da mimun da ra'un kalma ce wadda tana nufin rayarwa ina fata abinci ne rayar da abu ko rayuwa in ce kan umruk Na'am.
shekarunka nawa amma ina nufin wato rayuwarka na tunda ai rayuwa cikin shekarun take kan umruk Na'am.
ina fata arafin ta sa wato wannan shine ake abin nan Eh, da english kuma kaga ina a tambaya ba a tambaya ka ya ya rayuwarka ba da- kaga da larabci an ce kam umruk shekarar ka nawa kaga ko mutum eh, kamar rayuwarka nawa alhaji ko dan adam rayuwa gu- guda yake da ita amma ana nufin shekarunka nawa kaga da english sai a ce how old are you tsuha nawa gare ka domin old shine tsuha to kaga wanda yace ce tsuha to kuma ina abin ka domin duk kun duk wace she- ko wace shekara kana ƙara tsufa ne Eh, amma da faransanci ana cewa cewa kel age shekara nawa da kai kaga age dama shekaru ne ina fata an fahimta ka san in mutum bai san asalin luga ba sai ya tabka banna yanzu a gano ka na'am almuhimmu rayarwa wani lokacin tana nufin rayar da abu ta fuskar abin da ake gani ko ko ta fuskar da ba a gani Allah subhanahu al-hissi wal ma'nawi Eh, Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr kaga bai dace da mushrikai ba su rayar da masallatai na Allah rayarwa malamai suka ce akwai hissi akwai ma'nawiyya rayarwa ta fuskar a gina masallaci ko a gyara wani abun da ya ɓaci na ginin sa rayarwa ce hissiya a gina shi gashi ana gani akwai rayarwa ma'anawiyya yin ibada a cikin masallatai ko ba haka ba Eh, da kuma tsayar da tauhidi na'am to kaga dai kalma ce tana nufin rayarwa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab kaga sunan shugaban kasar Libya wanda an ka kashe Muammarul Qaddafi kaga Muammar wanda an ka rayar ma'ana ana masa fata ya mutu mai tsawon rayuwa shine Muammar domin Muammir wanda ya tsawaitar da rayuwa Allah shine ke tsawaitar da ita Muammar ismul maf'ul ne wanda an ka rayar Muammarul Qaddafi sannan shi kashi Qaddafi tunan turai suke cewa Kadafi kabila ce da ake kira kabilatu Qadhafa wata kabila ce wanda an san su da yawan sayar da kamar kyallaye da kuma shaddodi misali in mu ce shaddodi yankunan Hausawa suna sayar da kamar eh, abin sutura haka su qumash sai ana kiran su Qadhafa sunan kabila ne sai an ka ce Qadhafi wanda ya fito daga cikin wannan kabilar ta Qadhafa na fata ana fahimtar ta to mu ne sai an ka ce Kadafi wasu kuma sun ka ce gaddadi gaddafi ko ba haka nan bane wasu sun kace eh, kazafi wasu kuma ce- wasu sun kace dan dan kardahi inji wanda su mutanen mu da Hausa dan kardahi ka san ba wani ne in ya samu abu sai sai ya kakkarya shi irin yadda yake so Na'am.
ala ayyati hal kalima ta al-istimar na'am malam kenan in muka dauko ta kalima ce da take nufin an yi kokarin rayar da abu domin nan istimar yana iya dauka an nemi a rayar da abu an gane ko to shi na sai turawa suke amfani da wannan kalma suna kiranta colonization colonization ko kuma amerika suna cewa colonization kasan su lokacin oa suke mai da shi colonization suna nufin wato mulki sai ma- malam bahaushe ce mulkin mallaka ko mulkin malaka'u da hausa to wani ake nufi da istimar na'am wannan kalmar ya take a turanci ya take a faransanci a gurguje sannan menene karkashinta wannan kalma ke abin ya tarihin ta ita kanta kalma din don ya kamata ka karanta mustalah ka san tarihinsa ka san ma'anonin da ke dauka a zamani kafin ka zo a wannan zamanin bi ake rufe da shi duka waɗannan mushkiloli ne waɗanda a ilimi ba ma son su shi yasa kake ganin karatu yana muna wahala a wannan zamani na'am malam to sai mu zo zuwa ga abu na farko al-istimar da faransanci suna bashi ma'anoni na'am malam ma'anoni da suke bashi wani lokacin suna cewa wato peuple mpi na'am People daga people ne shine people People.
al'umma. Ma'ana people MPI ma'ana ka zo No.
ka zamna ka yi kaka gida a wata ƙasa. Shi ne ake ce ma kaka gida ko?
Mm. Kai babba ki.
Madalla. To kaga wannan Peple MPI ko in region ko wani yanki No.
de colon ma'ana mutanen da ka zo ka mayar da wani bangare nasu ka shigo ka mayar da shi matsayin naka. Ka ji magana ta farko.
Kwace kenan.
Yawwa. Na biyu kuma suka ce exploitation du pays devenu colonie.
No.
Exploitation shine istiglal. An gane ko wato kamar ka zo ka tsaci arziki. Kai kaga kai amfani tunda an ce exploitation du pays du- du- abin da du pays kamar MPI kamar ka yi amfani ka yi istiglali ka ci amfanin wannan ƙasa. Ka ko ga za ka yi amfani da mutanenta. Za ka yi amfani da arzikin da ke ƙarƙashin ƙasar. Za ka yi amfani da komi da ke ciki.
Na'am.
kaga su da kansu sun yarda ashe ɗaya daga cikin ma'anonin da kalimar take ɗauka akwai exploitation shine istighlal an gane ko ka tsaci mutane ka tsaci al'umma ka tsaci ƙasar ka tsaci komai da komai ina fata ana fahimta ta Na'am. ma'am.
ɗaya daga cikin kuma ma'anonin da suke bashi a yaren faransanci suna cewa transform tra- eh, colonisation transformer un pays en une colonie en un territoire dépendant d'une métropole ko ba haka ba ka san wanga suna sun kawai abin su mu iyakanmu mu dauko wani ce kai karambari yayi a'a suna sun kawai ka kai ka koma cikin dictionary din da kake so akwai le robert akwai le petit akwai la rousse waɗanda duk manya-manyan dictionary ne ko dictionnaire Na'am.
na faransanci ka ta yi can ka diba ka gani biyu sun ka haɗi Na'am. ma'am.
bakin magana muke nan transforme shine ka mayar da abu abu yana wani hali ka mayar da shi wani hali rikidarwa canza ma abu alƙibla transforme mpi eh, transforme mpi ka mai da wata ƙasa an gane ko annin koloni an gane ko kamar wani wuri ne wanda yake naka karkashin ka yake ya zama kamar wata wuri ne na mulkin mallakar ka ubiya annin territoire ko ya koma wani yanki shine territoire ya koma wani yanki dependant ya koma yana karkashi ya karkata ya jingina shine dependant independent independent wanda mai cin incin gashin kansa Na'am.
dependent kuma wanda yake ya karkata yana karkashin wani metropole ana iya cewa kamar metropole wani suna da mag- ma- ma'anoni daban-daban amma ana nufin kamar wani babban yanki ne wanda shi ke kula da tafiyar al'amura kenan sai zamanto wata ƙasa ce ita take kula da wannan yankin ko take kula da wannan ƙasa wannan abin da su masu jin turawan faransanci sun ka faɗa mu iyakan mu ɗebo a ɗebin kai Na'am. ma'am.
ko ba haka ba Eh, Kaga shi wannan ai wanda ya rubuta malami ne marubuci ne.
madalla Ba zai boye abin da yake.
a mu babu ruwanmu dai su dai su sun ka faɗi ba yaren mu na ba masu jin yaren su suka rubuta abin su ka koma cikin dictionary su ko dictionary da suka duba ka gani mun faɗa maka abin da suka faɗa Kwarai ko ba shi kenan ba shi ne dai.
To, idan muka dawo zuwa ga yaren Ingilishi uwayen mulkin mallaka na wannan zamani, wato Ingila kenan, domin ita ce uwar mulkin mallaka, wadda tun daga gabascin duniya har yammacin duniya ta yi mulki. Kaga America, ita kanta America user, ko ba haka nan bane?
Na.
United States of America Na'am.
ta yi zama ƙarƙashin ingila wanda sai da aka yi yaƙi ma na neman yanci aka fafata an kai shekara bakwai ana yaƙi Kafin su samu.
kafin samu yanci kai sai da kai white house ma na america sai da sai da ingila ta ƙona shi sai daga bani aka gyara shi australia ingila ta yi mata mulkin mallaka Na'am.
Canada wani yanki ne na mulkin mallaka na Ingila domin mutanen Ingila ne suka je can mafi yawancinsu. Banda turawan Faransa saura da suka je can irin su Quebec irin su wajen su Alberto kenan can turawan Faransa ne. Amma dai Ingilishin shi ya fiyawa kuma A Canada.
karkashin Ingila ne waɗannan yankunan suke. In ka ɗauki misali ƙasar China ta yi zama karkashin Ingila. In ka ɗauki Pakistan ta yi zama karkashin Ingila. In ka ɗauko kuma nan ƙasashe ma ko na Afirka irin su Ghana irin su Najeriya duk sun zama karkashin Ingila. Amerika ce ba ta da wuraren da ta yi ba mulkin mallaka a wancan lokaci, eh, ƙasa guda ce a Afirka ita ce ƙasar Liberia. Ina fata an fahimci ni.
Na'am.
Ina fata an fahimci ni. To kaga dai a takaice dai ita Ingila uwan mulkin mallaka ce. Shi yasa take alfahari da suna alfahari da cewa su rana ba za ta fito ba, ba za ta faɗi ba sai karkashin mulkin su. Alfahari ne. ka san in mulki mutum ya faɗa yana yana jiji da kansa saboda idan rana ta fito daga gabascin duniya daga wajen China za ta fito idan za ta faɗi za ta faɗi a yankin Australia da America to duk yankunan da suke mulki shi ya saba Mahmudu Gulai a cikin kasida shi da yin baɗi bani Tamiz su ma sun yi mulki wanda mulkin su ya faɗaɗa wanda idan ka iske tun ga farkon duniya har ƙarshen duniya zaka iske suna da controlling yake cewa musulmi sun yi mulki mulkun ka mulki bani Tamizi ma gharabat alaihi shamsun wala barqun takhattahu mulkun mulkin da musulmi suka yi ka mulki bani Tamizi kamar mulki ne na bani Tamiz tunda in ka diba yankunan rasha dukkan su mafi yawanci sun yi zama karkashin karkashin mulkin musulmi ina fata fahimci su cana ga duk musulunci ya kai sannan kuma nan turai duk musulunci ya kai america ce ba za a ce musulunci ya kai ba saboda wannan lokacin ma babu wata ƙasa ko wani yanki mai suna america tunda america ƙasa ce sabuwa a mil katsan katrovendus wato alif da miladiya 1292 aka gano america kamar da suke cewa christophe columbus shine ya gano ƙasar america wani mai babban yawon duniya ɗan ƙasar abin nan portugal wanda kuma ya amfani da geography ta musulmi a wancan lokaci ya amfani har ya gano ƙasar america duk da sun ce ƙarya ne waɗanda suka riga gano ƙasar america wani ɗan ƙasar Egypt ne shi ya gano kasar amma saboda shi bai rubuta tarihi ba su ko tura ka san wayo gare su ko sun ga ka rubuta tarihi suna goge nasu suna goge naka su damfana nasu macutan duniya to yanzu Ingila shi yasa mulkin ka mulki bai tamizi ma garabat alaihi shamsun wata rana yace ba ta faduwa ba wala barqun ko wani walqiya ta khattahu wanda ya wuce wannan mulki ma'ana duk inda Allah zai ruwa ko duk inda rana za ta kai to mulkin su ya kai a can shi yasa suka ruwaito daga ɗaya daga cikin masu mulki na daular musulmi a ƙasar Baghdad ina ganin Harun rashid ne yana da wani masal da yake faɗa idan Allah hadari ya taso Allah ya taro hadari ya zo kasar garin Baghdad ita ce kafital ta daular Abbasiya kuma Baghdad har yanzu ita ce kafital ta kasar Iraki duk da yake sun ce waccan Baghdad kin ta mutu malaman tarihi yanzu inda an ka'aza Baghdad ta wannan zamani tana kusa da waccan wadda ta mutu ne ba ita ce waccan Baghdad din ba to idan hadari ya zo girgije ya zo ya wuce bai yi ruwa ba sai ya yi ma as-sahabatu magana as-sahaba shine girgiji ko gisgiz ne an ji malam manzauri yace amtiri haythu shi'ti fa sayatini kharajuki ya ke sahaba amtiri haythu shi'ti ki take ruwa don inda kike so ma'ana ko biki ruwa ba gada da ba fa sayatini kharajuki kharajin ki zai zo mini kaga kharaj balalar basu cewa ko ba kana bane am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khayr sai malam bahaushe ce haraji an gane ko to ma'ana abin da ke son ya ce wai ruwan da za su sauka nata za a yi noma kuma karkashin mulkin sani za a kama su haraji ko ba ta yi ruwa a bagada da ba ma'ana harajin ta zai zo wannan nuna tinkaho ne na mai na mai mulki to ingila turawan ingilami sun ka ce game da colonization ko colonization sun ka ce abin da ake nushi da shi the act of taking an area abinda ake nufi da colonization ko colonization the act of taking an area or a country that is not your own especially using force and sending people from your own country to live there shikenan an gari ko amma kuma ai sai an fassara ku ka kasan an ce karambani na gare mu bari dai mu iya namu kokarin sun ka ce abinda ake nufi da shi the act of taking control of an area wato wani hali ne wanda za ka ɗauka control ma'ana kai ke kula da oda doka da oda ko kaga doka din nan da oda shi malam bahaushe wayo na yi doka hausa ce oda kuma english ne to sai bai ce law and order ba sai ce doka saboda ya ga law din nan ba ta yi sai ce to wacce ne ta abarta ya zama to kai controlling of an area wani wato yanki or a country ko ko wata kasa tunda wani lokaci yana zama tuwa yanki wani lokaci yana zama tuwa kasa yace that is not your own wanda ba naka bane my own nawa that is not your own wanda ba naka bane muna fahimta ta yace especially special man da faransanci especially duk da yake wajen rubutu su english sai sun sa as da faransanci kuma sai sa s da kuma p especially kamar mafi yawancin halaye using force using using wato utilize ake cewa da faransanci using force za a yi amfani da ƙarfi wajen force kin duk guda ne force suka ce su can su kuɗin su ce force da english za a yi amfani da ƙarfi kaga kenan wannan ya nuna galibin mulkin mallaka bai tabbata ba sai da ni sai da ƙarfi to bayan sun sun using force and sending people sending c'est le verbe envoyer S-A-N-D-E-N-G in an yi abin da nashi to sign shi ne abuwaye and sending people ka tura waɗansu mutane from your country daga taka ƙasa to live there so rayu a can ko to live there kasan English in America sai ga an sa yar ta hito koro American English kenan British English kuma sai ga an maida ta kamar ya'un to live there shikiciyar biyar su sai sun hidda ababin da american english ka sa al'ummar ka ta ƙasar ka ta je can ta rayu a wannan wuri tunda ka fada to wannan kadiba cikin babban dictionary na english na duniya na ƙarshe gaba ɗai kap kap kap kap kap kap shine oxford sunansa lanas dictionary ni ɗebowa ɗaya ni in baka yarda ba koma can ka jiya ni ba mutakassis bane cikin ilimin faransiya ko mutakassis cikin ilimin ingiliziya na tsakaro da abinda sun ka faɗa mun ji wannan da kyau to kaji abinda an mulkin mallaka mana yanzu wannan kalima akwai abubuwa da dama da a ɓoye cikin ta domin shi colonization kin nan wani abu ne wanda ba a yi amfani da shi kasashen afirka ba sai lokacin da aka yi wani taro a kasar jamus almai wadda a wannan lokaci jamus tana daga cikin kasar da suka fi koɗin kasashe karfi a duniya wanda su amerika daga bayana suka taso shi ne ake kira conference de berlin ko berlin conference an gane ko manya-manyan kasashe suka yi taro na turawa yadda za su yi mulkin mallaka a wannan lokaci ingila ta shi a wannan lokaci faransa ta shi a wannan lokaci ƙasar namsa ta je autrish a wannan lokaci ƙasar suwaisra ta je swiss a wannan lokaci rasha ta je a wannan lokaci america ta je a wannan lokaci italiya ta je a wannan lokaci wacce ce maciyace guda bon da sauran kasashen turai da portugal don ita ta kira ma a yi wannan taron sai kuma kasar guda ce ta musulmi ta je a wannan taron ita ce a daula al-uthmaniyya a turkiya kasa ta turkiya a lokacin ita mata daga cikin manyan kasashe na duniya masu karfi kafin turawa su ruguzar da ita su suka taru su turkiya suka ce ba su zaɓen kasa ko guda don bi zaɓen wata kasa su yada addini suke yi ba za su kashe mutane mulkin mallaka ba ita ko amerika wannan lokaci ta damu da kasuwancinta ba kuma ba ta da karfin da ga su ingila iyayenta ta fita to su su faransa da ingila da portugal suna sun kashe ka gaba sai sun yi mulkin mallaka an yi wannan taron a sha biyar ga watan sha ɗaya miladiya dubu ɗai da ɗari takwas da tamanin da hudu aka fara wannan taro shine ga wanda yake jin faransanci a ce mishi le 15 novembre 1884 ko le 15-11-1884 an kare wannan taro da aka tattauna wa junansu saboda ka a sami matsala wajen lokacin da su mamaya kowa ya zaɓe da shi kaso suka ce an kare shi le 26 février février da F na kasan sun kace haka aka cewa 1885 kenan 26 ga watan biyu miladiya shekara 1885 to kaji lokacin da an kai wannan taro mun ji wannan saboda a gane me yasa an kai wannan taro sun ka ce collaboration européen pour le partage et la division de l'Afrique. Ko ba haka ba, collaboration haɗin kai. Ka gane ko, européen ta turawan turai. An gane ko, pour le partage saboda a yi watanda a yi rabo. Et la division da kuma karkasawa de l'Afrique a raba ƙasashen Afirka. iyaka ga map ko mu ce cat tunda map ake cewa da english cat kharita sun ɗauko ta ko wani katon kaddara na turai da kahirin turai sai ce to ni da nan zuwa nan ni nan ne ɗauka saboda wai ka a samu matsala tsakankanin su sai ko wancan shi ko ce ni ga inda da ɗauka haka na sun ka raba duniya kap wanga ya ce shi ya zaɓi wancan yanki barmin nan na wuna haka da sun ka raba ƙasa Allah wani wasa da muke muna yara eh sai a tara ƙasa yawa sai wannan ya ɗiba ya haka na kwashi rabona tawo sai wani ma ya ce na kwashi To- rabona za a sa tsinki tsinki a tsakiya Eh.
in ya waɗi sai kenan ƙasar ta faɗi To.
ta- ta- ta ƙare ta ƙare sai a ta duka to shine kenan wannan shine abin da turawan mulkin mallaka suka yi ma kasashen duniya Inna lillahi wa inna ilaihi.
ka fahimta kenan ashe wannan kashe-kashe da duniya take da shi yanzu mana an ka karkasa kasashe waye shi su to wannan shine kenan tun daga wannan lokaci bala'in ya taso bayan an kare taron ba a jima ba suka fara shigowa wajen yankin afirka duk da yake an samu sabani tsakanin faransa da ingila daga baya faransa ta Taron.
nemi ta nemi ingila ta kara mata wurin su yankuna ka san mafi yawancin yankuna na afirka ta yamma wasu suna ga hannun ingila ne sai faransa ta ga abin yayi mata kaɗan sai ta nemi ingila ta kara mata kuma ingila ta kara mata tun da zalunci na dama ba kayan suna ba cin amana na tsara sai wato dai ba na nima sai in haɗin barka yawa a wai kamar dan kasu sami matsala su kai Eh, wannan tunda yan kowa ya san ga bakin inda zai karba magana ta riga ta kare irin su Beljika duk sun yayyanka to mun ji wannan Na'am.
saboda ka san inda a dauko ta a dauko ta tun da tushi tushe ba to wannan abu na farko kenan to yanzu kalimar ta istimar kanta na'am kalimar ta istimar kanta dama mun taɓa yin bayani kan mustalahat mun ɗauko irin waɗannan kalmomi muka yi bayani su a takaice ba tare da mun faɗaɗa ba kasan kullum muna ce ma ƴan uwa waɗannan kalmomin da muke faɗa wani mustalah ana iya yin karatu hamsin sittin ɗari ma a cikinsa amma sai a zo wani lokaci a haɗa mustalah biyu ko uku a ɗan yin mutane bayani saboda kama san da akwai wannan abin kuma ga ma'anarsa shi yasa ɗalibin ilimi ina son karatunsa ya faɗaɗa sai ya nemi ma'ajimul mustalahatil ilmiya na'am kaga fiqhu yana da mu'jam na mustalahat ulumul qur'an da tafsiri yana da mu'jam na mustalahat kaga mu'jamul mustalahat ulumul qur'an hadisi yana da mu'jamul mustalahat na'am na tahan da kuma muhammad khalaf salama ka gane ko qur'ani eh, kalmominsa al-mufradat fi gharib al-qur'an in kalmomi ne wanda ba gane ba ba hadisi akwai al-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir in lugha ne akwai qawamis na lugha ko da man na majma al-lugha al-qahira ka samu ne da dama dama dai ka rike tunda ilimi yana buƙatar fadadawa amma dai ko guda ka samu a matsayin ka na mai neman ilimi kana iya rike guda mu'jamul wasit ko mu'jamul kabir ko mu'jamul wajiz daidai abinda halinka eh, ka ka- ka- ka samu halin siya ko ba haka ba
na mustala مصطلحات الأدبية أكوي مصطلحات الأدبية العربية أكوي مصطلحات الأدبية العالمية ندونيا قبل أكوي معجم المصطلحات الفلسفية أكوي معجم المصطلحات البلاغية وانجا دكتور بدوي طبانا yana littafi mu'jamul mustalahat al-balaghiyya da sauransu kowane banni ka samu mustalahatin shi in ilmu tarbiyya ne mu'jamul mustalahat at-tarbawiyya al-i'lamiyya ne duk ka samu waɗannan abubuwan na'am dalili kuma shine wannan mustalah din kafin ka yi bayani kansa ka san me ake nufi da shi a cikin wannan ilimin sai ka ɗauko ka ɗauko mizanu shari'a shin shari'a ta yadda da wannan abin ko bata yadda ba in ta yadda da shi ga dalilan da suke nuna cewa shari'a ta yadda da shi in bata yadda da shi ba ga dalilanka kaga kayi karatu ka huta na'am to ka yanzu mustala na ilimin adam nawa akwai mustala na ilimin geographiya nawa akwai mustala na ilimin tarih nawa akwai mustala na ilimin adab nawa akwai mustala na ilimin aqida na'am nawa akwai kaga dannan zaka iya samun maudu'i dubu goma tunda in ka ɗauki fanni goma misali aqida ka samu mustalaha dubu kana jina Na'am.
geographiya ka samu mustalaha dubu tarihi ka samu dubu i'lam ka samu dubu ko ba haka ba to tarbiya ka samu dubu biyar ilmul ijtima ka samu dubu Shida.
ilmul qada ka samu dubu Bakwai.
ilmul amn an gane ko security ka samu dubu ya zama takwas to eh, al mustalahat al- al al- diniya ka samu dubu ya zama tara ka samu mustalahat al falsafiyya ya zama siyasiyya sha ɗaya nan nan sai ka samu ka kama karatu sai ka gaji abinda dai an naka ka ɗauko mustalah ka san ma'anarsa ka nemi ni shari'a ta ce akan shi sai ka yi da awa ka wayar ba musulmi da kai na'am wannan shine nake kira zuwa ga 'yan uwana ɗalibai mu san yadda ake tattaunawa wato wani lokacin rashin at-tartibu wa tasnif yana ba ɗalibin ilimi wahala ka san yadda ake tartibin maudu'i a ɗauko shi a yi ta'arifin sa a faɗi mazahirkin shi a faɗi ab'ad a faɗi mabahir a faɗi matalib a faɗi adilla in abu ne mai kyau in bai da kyau duk ka kawo shi da tarihin wannan abin da dalilan da suka sa aka samu wannan abin da nau'ukan sa da tasirin sa in mai kyau ne ko ko mummunan tasiri da yake yin abin da bai da kyau ne maudu'ai sun kare amma in ba haka ba mallan sai kai ta wahala kullum sai ka ta kewaye kewaye kan abu guda sai ka iske wani kullum maudu'i guda na amma salon magana ne yake canzawa yana ganin ba za a gane ba wannan bai yi allafu dauran ko ba haka nan bane sha'ir yace masu yin irin wannan kamar ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u ko gane ba ka annana kamar dai kaci na ka annana wal ma'u min haulina a ruwa sun kewaye mu ko ko ka ce qaumun julusun haula umma mutane da azauni ruwa sun kewaye su duk yanke kenan in ba ka da afkar wato abu biyu ne ilimi al afkar wa ta'bir ya zama to kana da abin da za ka faɗa kuma ka iya ta'birin yadda za ka faɗe shi ma'ana yaren ka iya yaren to wani akwai afkar din amma babu ta'bir wani kuma akwai ta'bir amma babu afkar cacin na haka kamar da an kace a siyasi ya takallamu sa'atan wala ya kulu shay'an dan siyasa sai zo magana ta awa guda amma da zai ce komai ba wala ya kulu shay'an domin cikin wato ya duru fi falakin wahid ba a so mutum yana magana babu afkar da'awa idan kai yi karatu kana iya samun wato abubuwa daban-daban da zaka faɗa ga al-mawdu'atul qur'aniyya da ake yadda ake mu'alajatul mawdu'atul qur'aniyya hiya da mawdu'i dubuno a cikin al-qur'ani Allah dai san iya kasu ta'silan wa tatbiqan kaga at-tafsirul mawdu'i na ustaz Dr. Mustafa Muslim kasan ka'idodi da at-tafsirul mawdu'i dirasa bin naqdiyya an gane ko wani ina ganin shuwani ake kiran shi wani abdurrahman ina ganin shuwani ya yi littafi mai kyau cikin rumul qur'an yadda ake fitar da mawdu'i cikin qur'ani in ka dauki al-mushaf shani zaka sun fitar da mawdu'ai karkashin al-qur'ani akwai mu'jamul mawdu'atul qur'aniyya na wannan gidan buga littafai na kasar misra wanda yake tsanta daru sahaba wanda abin ga abin ne ina ganin daru sahaba suke kiran shi tsanta suna da mu'jamul mawdu'atul qur'aniyya da mu'jamul munasabatu bainal ayat ka same su ka zama to kana da littattafai ba a fara karatu ba a san ina na za a fara ba kai kanka baka fahimci an gwaya za a yi ka ganar da wani Allah yake muke to yanzu sai mu zo ga kalma ta al-istimar menene ke karkashin wannan kalma na banna menene ke karkashin ta dan nan nan ma akwai karatu kakka dauko mustala asalin kalma ta istimar kalma ce ta alqur'ani ma'ana cikin ƙur'ani an ka ciro ta saboda su yahudawa da turawa wayo gare su in sun ka zo mu da abin da babu cikin ƙur'ani matsala za a samu kana fahimta ta to yanzu sai a ɗauko shi cikin ƙur'ani hatta da masu da'awa da malamai wani lokaci in ba su hankalta ba sai su haɗa cikin tarko kaga istimar an ce rayarwa yake nufi mun ce abinda kamar ka zo ka rayar da abu ko ko an nemi ka rayar da abu amma tunda su mu neme su ba ko suna rayuwar su ta bukaci su yi haka ke da danna talab ya hito ko ko suna sun ga ya dace su je su yi babu talab gashi nan dai to sai suka diba cikin qur'ani yadda za a yi abin yayi tasiri sai sun ka ɗebo wannan kalma kaga dai kalma ta al'umru ta zo cikin qur'ani ma kana lil mushriki da an ya'muru masajid Allah aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram ko wa amarat al-masjid al-haram an gane ko abin nan a qira'at al-wais in ban manta ba ko in ce riwayat al-wais tunda shi bai da qira'a sannan kuma abin nan wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab duk kalmar ta zo dai a caccanjanta a cikin suratu hud sai Allah ce wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah ce wa ila samuda malamai sun ce an shahi fi'ili wa arsalna ila samuda ne mun tura ma samudawa akhahum dan uwansu to nan bi ake ni da dan uwa shi yasa kalma ta dan uwa ita cikin Qur'ani ka tsaya ka bincika ba wai fasara ila kai ka wuce ba wai ila samuda wa musa da Allah ya ce mun tura masa muda dan uwansu salihu shikenan sai a wuce a wace ɗan uwantaka al ukhuwa in zo cikin qur'ani akwai lokacin da ake nufin dan uwanka na jini ina fata kun ce ni ko dan uwanka na kabila ko ba kanan bane sannan akwai yan uwantaka wani lokaci ta dan adam kasancewa shi shi mutum ne kai mutum ne al-ukhuwa al-insaniyya sannan akwai al-ukhuwa al-imaniyya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum sannan akwai al-ukhuwa wadda ba nasabiyya bace ukhuwa ce fakat wadda za ta zamanto kamar wadda za a cewa ishtirakiyya wadda kun taru cikin wani abu cikin wani aiki Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzarnci yan uwan shedanu ne wajen aiki ake nufi tunda su shedanu aljannu na to ban taba ji bane a tarihi inda aljanna ta haidan adam koko inda dan adam ya haifi aljannu to nan ikhwana shayatin a rufin wasu ɗai wasu ɗai koko sun haɗa uba ɗai ko sun haɗa uwa ɗai ba ka ake nufi ba kenan ya kamata uhuwan nan a tantance wace iri ake nufi da Allah cewa ila samuda akhahum salihah su samuda wannan wa akwai musulmi cikin su to akwai wanda ba su yi imani ba to ya an kai zan dan uwan su nan dan uwan su ko na kabila ko na jini ko na gari ko kuma dan uwan su kasancewa shi dan adam haka ne ake bukata kakka zo ka ka dauki nafsi kai ta fafata shi irin yadda kake so tunda Allah ya faɗi su samudawa ala inna samuda kafaru rabbahum samuda sun kafirce ubangijin su to na ana nufin Allah yana nufin su samuda wanda sun ka kafirce ma annabi salih dan uwansu ne yana nufin dan uwansu ne ta fuskar shi dan adam ko gari ko jini ko kabila amma ba dan uwansu na imani ba to shi yasa ɗaliban ilimi muna son a tantance wajen bincike kan mas'ala in ana bayani almuhimmu wa ila samuda akhahum salihah mun tura zuwa ga samudawa ila samuda bai ce ila samudi ba saboda mamnu'un min as-sarf ne kai mai koyon larabci baka ji an ce ila samudi ba akwai al-mamnu'u min as-sarf ka tai ka san anwa'uhu da asbabuhu da ilaluhu al-illa allati taqumu maqam al-illatayn da kuma illati da ilaluhu tis'a da kuma al'illati ta kuma kamu illatai ne kuma da anwa'uhu da asba'u da lafziya da ma'anawiyya duk ya kamata ɗalibi ilmi kamce wani ba ka san shi ba to wa ila samuda dai bai ce samudi ba saboda mamnu'un min as-sarfin akahum mun tura musu dan uwansu salihan annabi salih qala yace ya qaumi ya ku mutane na ya qaumi ibudullah in kuma zaka tsaya qala ya qaumi ubudullah saboda harfi na uku na dhamma ko ba haka ba malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai Allah sai ce huwa ansha'akum min al-ard Allah shi ne ya ƙage halittar ku daga ƙasa ba wai suna nufin su samu dawon ba a'a babansu annabi adam don su ba da ƙasa an kalice su ba da mali an kalice su kenan huwa an sha'a aslakum min al ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin Allah ce mutane in kuna shakka da kyamu mun kalice ku daga ƙasa ana nufin mun kalice baban ku domin ba mu an kalitta ba daga ƙasa annabi adam inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun huwa an sha'akum min al-ardh yace wasta'marakum fiha Allah ya nemi ku rayar da wannan ƙasa ku rayar da ita da tauhidi ku rayar da ita da ibada ku rayar da ita da ɗabi'o'i na gari ku rayar da ita fuskar gini ku rayar da ita ta kaza ku rayar da ita ta kaza ku rayar da ita duk wata hanya ta alkhairi tunda Allah ya ce ya hore mun abin da ke saman ta huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kaga ya halitta dan ku ya hore muku wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muna kenan duk abu in bai cutar da kai bai kai ga halaka halak ne kai amfani da shi abinda malaman usulul fiqh da kuma al qawaid al fiqhiyya suke kira wato al ibaha al asliya mun ji wannan da kyau to ashe wanda kalima ta istimar ista'marakum qur'ani ya amfani da fi'ilin masdar kin shi istimar istamara yasta'miru istimaran al istimar to in an kasa alifun da lamun tunda hamzatu waslin ne to ita hamzatul wasli ba tashi ba a ce al-istimar saboda asalin ta hamzatul wasli ce ba hamzatul qat'in ba sai ka ce al-istimar kenan ita hamzatul wasli an ketare ta sinun tana da shadda al kuma lamun tana da shadda to ita kuma ga hamza ba ta aiki ba a karanta da ita in za a wuce kenan sai kai malamun kasra wa in sakina lil taqaya faqsir ma sabab galibi ko wa in yakul lina fa hafu ahq al istima al istighfar ba a ce al istighfar ko ba ka dan bari sai dai a ce al istimar al istighfar saboda hamzatu wato qat'in ci eh hamzatu wasl ne ba hamzatu qat'in ba ci to qur'ani ya fadi da wannan kalma fi'ilinta yana nufin rayarwa sai turawa sun ka ɗauko wanga sai sun ka watsu muna
shi ne abin nan da ake cewa kalimatul haq uri da bihal batil kalima ce ta gaskiya amma ƙarya ce ake nufi da ita ko ba haka nan bane to yanzu da yawa daga cikin masu rubuce-rubuce marubuta na kasashen musulmi da marubuta na da malamai masu hutuba da ɗaliban ilimi kamar mu sai kuma zai ce al-istimar ai faransa istamaratin niger faransa ta yi ma niger istimari ta raya ƙasar niger kai ko kasan kalmatin istimar امريكا بريطانيا استعمرت الصين بريطانيا تاي مكسر تالاي kasar China wannan ya sa ka tuna mini muna can jami'a libya Eh.
akwai wani malaminmu Eh.
na ilan ana ce mai abdulati ايوه dr abdulati ya ce istimar ko istijmar eh, istidmar kaga kamar ya- ya- tun da kalmar istimar ta ta- ta- ta yadu in ka sa ta a rubutu Eh.
sai ka sa al-istimar lakinnahu fil haqiqa Na'am.
wato istidmar na'am وتخريب واحتلال ما ما يأتي mun da zuwa mai kasashen ku kashe na kashe waye abin da gida wanda kwaci ya raya ya rayawa Warai ba.
kafin ce ni ko kuma da yawa sun fada cikin wannan tarko din La haula wala quwwata.
illa man rahim Allah Allah ya muna mai kyau to kaga ashe akwai abin da an kabo shi abu na biyu kafin lokaci ya muna halinsa saboda ita kanta kalma akwai abubuwan da an karkashin ta masu yawa an gane ko na'am malam shine cewa su turawa dinnan sun ce sun zo ne don su rayar da mu na'am yanzu kaga da yawan 'yan boko mu waɗanda suka samu matsala sai suna ganin ai baturi ya yi ƙoƙari da ba mu jin faransanci ya koya mu ya koya mana faransanci in kuma inda aka ingilishi na an koya musu yaren ingilishi na'am
an gane ko da ba mu da gidan likita na'am baturi ya zo ya kama da gidan likita ko ba ka da bane da ba mu da tsarin kamar administration yanzu ya zo ya kawo mana shi al'idara da ba mu da tsarin sojoji baturi ya kama da sojoji da 'yan sanda da ss da wane ne da wane ne jami'an tsaro da ba mu da kaza duk shi ya kawo mana wannan to ai baturi ya kawo alheri haka ko ba ka dan bane to ya kamata ɗalibin ilimi ya tsaya ya san abin da yake yi na'am malam kafin a tabbatar da waɗannan abubuwan menene aka aikata shine ce irin barna ce aka madalla sannan kuma shin wai da aka kawo ɗannan abubuwan shin ana buƙatar an kawo su ne don amfaninmu ko ko don a ci gaba da mulkinmu shi yasa aka kawo su to wannan shi ne, shi yasa wannan har yanzu bai canza ba a cikin ma al'ilamul alami zaka ga suna yawan amfani da wannan na'am kaga yanzu duk kisan da isra'ila take ma falastinawa cewa suka yi tana kare kanta ne duk kisan da ta yi musu fiye da shekara nawa isra'ila kare kanta ne take yi bush da ya je ya yaƙi ƙasar iraki sai ce za su je su gyara ƙasar iraki su kuma turawa da za su yi mulkin mallaka sai suka ce za su zo su saita afirka su gyara mata tsari su samu mu ci gaba kamar yadda Dok- ustaz Dr. professor na kasar misra ya faɗa ibrahim al-khuli ya ce ib'ur rajulul abyad fi tahdiril mutakhallifin wai nauyi na ga mutumin farin mutum wato su tura kenan su sa mu sai mun ci gaba mu al-mutakhallifin da mu ci- ba mu ci gaba ba shine wai dalilin da yasa suka ba mubarrirat to waɗannan abubuwan dole sai mun fahimce su ba yau ne aka fara ba mutum ko mabannaci na ba zai yadda cewa ya aikata banna ba kwarai ko Allah subhanahu wata'ala ce munafiqai wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu mi innama nahnu muslihun idan an kace musu la tufsidu fil ardi kakku banna a bayan kasa tun daga su musu yi imani ba kuma suna kanje mutane daga imani qalu innama nahnu muslihun sai su ce ai mu masu gyara ne to kaga malamai sun kace wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama sai sun ka kawo damirul hasr mu ba mu yin komi kawai kaga sun yi ta'akidin magana su nahnu mu kaga jumla ce ismiya muslihuna ba su ce salihuna mu nagari bane muslihuna masu kawo gyara ne amma da Allah tashi musu rinje ce ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun bibi banna munafiki wanda yake kanje mutane bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yana kanje mutane da imani kuma yana cewa aikin kwarai yake yi. intikasul fitra kwarai ko to haka fir'auna yayi wa qala fir'aunu daruni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ko aw an yadhhara fil ardi al fasad ko wa yuzhira fil ardi al fasad ko wa yadhhara fil ardi al fasad wato siga hudu ake karanta shi wai fir'auna yace yana jin a bar shi kashe annabi musa saboda yana jin tsoron annabi musa ya kawo banna a bayan kasa bayan wa fir'auna shi ya ce ubangiji na bayan ya ce shi Allah na abin bauta bayan ya ce uba- kai fir'auna cewa ma shi na ogan alloli gaba daya ba wai Allah ba ana rabbukumul a'la wai akwai ubangijin ne daban-daban to shi na ogan su kwata-kwata ogan alloli wai annabi Musa da ya zo da tauhidi wai shi na au an yuzhira fil ardi fasad annabi Musa ya kawo banna bayan kasa badila bi an yi baddil dinku au an yuzhira fil ardi fasad Allah annabi Musa zai bayyana banna a bayan kasa wai fir'auna yake faɗin wannan to shi yasa waɗannan turawan kafafen yaɗa miliyan su duk bandar da suke yi a kasashen duniya da wanda suka yi a mulkin mallaka duk wani wanda suka yi abin kwarewa wai ka iske wani dan Afirka ko wani kasashen Laraba wai yana ganin wai turawan nan abin da suke yi na kisan mutane da tsatsa arzikin wai daidai ne suke yi التنصير shi yasa lokacin da annabi Musa wannan qadiya da ita zamu kulle saboda lokaci na matsowa lokacin da annabi Musa ya zo zai ma fir'auna da'awa ni yace mishi qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin Na'am.
wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kaga fir'auna da an kazo ta ce alam nurabbika fina walidan ba mu ne muka da ne ka batun kana dan yaro karami mun hasan ka dan yaro karami da shi mai kuɗi ba a ce mai yaro karami tunda an san yana saki shi mai mulki ba a ce mai yaro karami don shina da 'yan sanda ko kuma yana da wato mulki ne na gargajiya dogarai ya sa a ɗaure ka ko shi haɗa kai da jami'an tsaro da 'yan siyasa ya sa a ɗaure ka ba a ce mai yaro amma in karatu da kai zai ce kai yau shi da ai muna mun ka zo ka ɗaro armin oshi to ai ga aikin banza kai da ka bari an ka tai an ka ɗamo armin oshi tare da kai kuma ka tsaya nan ba kai ko biyu har ya zo ya karatu ya barka alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin yace ba wuni muka da ne ka tun kana dan yaro ba har zaka zo ka ce ka nuna wani wani abu wa labista fina min umrika sinin kuma ka zanna tare da mu shekaru masu yawa ai kai mun san ka kai ba kowa bane أكرمك الله wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikaka wanda ka aikata wa anta minal kafirin kai kana daga cikin kafirai ne yana nufin buturu domin fir'auna ba musulmi na ba balle cewa annabi Musa kafiri ma'ana kai butulce mu na kai mun dauko ka dan tsintuwa Na- dan hanya mun taimaka maka mun barka da rai don kai irin ku kashe kuna muka yi mun rene ka mun baka to ka ci ka koshi kuma yau da abin da zaka sarka mu da shi dan to malam kaga a wannan gabar da ka kawo eh wa tilkal ayyam nu dawilu ha bainan nas akwai irin mutanen da ke maimaita irin Allah.
wannan magana a yanzu ba Ai.
abin da ya faru anan Eh, ya za ka ci ba za ka wato turawa za ka kore su su ne da kaya kake su eh.
suka taimaka shi da ai tasirin wannan tunanin na muke Kwarai.
kawowa saboda da shi suke fakewa suna yaudar da mutane to mi annabi Musa masa raddi qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin annabi Musa ce na aikata wannan nayi kuskure shi yasa al-i'tiraf bil khata aw bi dhanbi fadila in kai kuskure kace kuskure da ba laifi don wannan zai kara maka kima amma shi dan duk ya zo ya tattare yanzu kaga da mallamai da almajirai da kowa ma bai kuskure yace fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin Na'am.
wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il nan ne karatun shiki Na'am.
yace wannan ni'ima wasu malamai sun ce nan khabar ne tilka ni'matun tamunnuha annabi Musa yana ba fir'auna labari ne yanzu wannan ni'ima da kake bani labari ni ko ka bautar da al'ummata yawa kun zo kun kashe muna mutane dubbai Na'am.
kun je kun ɗauki saura kun kai su sun yi muku aiki kaga waɗanda an ka kashe ba su iya kai afirka gaba yanzu waɗanda aka ɗauka aka kai su can suka yi aiki ba su iya kai afirka waɗanda aka riƙe can yanzu suna can turai ɗin ba su iya dawa su yi aiki ƙasashen afirka kun ci gaba da tsatsa arzikinmu kun tsara tsarin tattalin arziki wanda zai rinka baida mu baya kuma kuna ci gaba da yi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya abatta bani isra'il sai kun ka kawo muna gidan likita kun ka ba mu magani bashi kuma ku ce kun taimaka muna kai ka bautar da al'umma ta gaba ɗaya ka kashe na kashewa ka kashe jariri dubbai na al'umma ɗaya dan ka rayar da ni ka bar ni da rai ni kayi min alheri kuma ka ce kayi min wani abu ku hallakar da al'ummomin mu ku ba mutum goma ko ashirin daɗi kuma ku ce an yi aiki ku kora wasu can kasashen ku to wa tilka ni'matun wasu malamai suka ce a'a a tilka ni'matun ne an shafe alhamza saboda wani kuce an shafe alhamza shin yanzu wannan ni'ima ce har zaka min gori bayan ka halakar da al'umma ta bayan ka halakar da dubban mutane ni mutum guda kace ka min kokari da istifham ne haka wadansu malamai suka ce istifham inkari wato qur'ani da gaina amfani da shi kamar inda Allah subhanahu wataala yace amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshurun kaga sun rike ababen bauta min al-ardi daga ƙasa kina an yi sassa gunkin daga ƙasa aka kwaba kai shi ko min al-ardi su malamai suka ce fi ne ai amittakhadhu alihatan fil ardi hum yunshurun suke tayarwa sai malamai suka ce to in kai haka kai banna dole sai ka kaddara hamzatul istifham don waɗannan gumakan ba sa iya tayar da kowa ahum yunshirun ay ahum yunshirun al-mauta wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura kaga ba su iya tayarwa na'am ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا كما كان بني ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا كينان هم ينشرون ba Allah ya bada labari bane don Allah ya san kuma ka ba su tayar da kowa ai ahum yunshirun shin su ne za su tayar da matattu to kaga dan nan ne ya kamata mu gane mugga kullun haka suke sai mutun ya cuce ka shekara goma in ka dabi haƙƙin ka rana daya ya nuna kai ba mutumin kirki bane ga alherin ne maka fir'auna yayi amfani da wannan munafukai sun yi amfani da wannan bush yayi amfani da wannan lokacin da kai har iraki kuma aikin turawa ne da azzalumai kullun su yi cuta kuma abinda ake kira da faransanci larmu de crocodile hawayen kada shi bude bakin shi kuda su taho su yi ta ta yawo su yi ta yawo sai sun taru dubbai sai shi kuma hawaye yake yi ba sai gumde larm de crocodile
subhanallah A- abin da ake ce ba a- abin da don haka wannan ƙarya ce Aha.
ƙarya ce ƙarya ce turawa ba kokari sun kai mu da ba su asanadiyar hallaka al'ummomin mu wanda kuma mu ma 'yan afirka da dama waɗansu daga cikin jagorori da sauran mutanen afirka sun taimaka waɗanda sun kai yaƙi tare da turawa da waɗanda suka yi mulki na kama karya har allah ka bature kowa ya rasa nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso wannan maudu'i malam yau karatu ya tsaya ne cikin Soman- soman soman taɓe ne karatun insha Allah subhanahu wa ta'ala eh, zai ci gaba eh, daidai gurgurdon abinda wannan shekara za ta ba mutum da yanzu kusan wata ɗaya ne ya saura eh, sai a ci gaba da shi insha Allah in akwai rayuwa na'am abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana masha Allah la quwwata illa billah masu kallon mu da sauraron mu kun ga dai da wato wannan maudu'i ya fara kuma ya ba da ƙa'imin karu sosai da malam Allah ya saka da alkhairi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin mizanin hasanatukum a wannan gidan tele mai albarka ma'aikatansa da duka masu ba da gudunmuwa don ci gaban al- addinin musulunci da kuma al'ummar musulmai gabaki ɗaya mu ne musu fatan alkhairi Amin.
Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gabaki ɗaya amin ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu amin آه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته